بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
حرف التاء أعرف أنت na'am soyayya ta ga fiyayyen halitta annabi muhammadu mai suna ahmadu soyayya ta gare shi tabbatacce ne a bisa cewa ni cikin soyayya manzan Allah ya zidu bin kaisi ne da sabitu bin haɗe mu sabon annabi ne a madina wasu masu wasu narkakku cikin manzon Allah zaidu al'annabi zaidu bin sabit da kuma zaidu bin haɗe manya-manya ne masu hali masu mulki masu ƙarfi masu faɗa a ji cikin ansarawa na madina su ne da manzala sallallahu alaihi wasallama ya shigo madina aka zauna gari ya waye kowa ya haɗu suka taru aka gaban manzo Allah sai sai zaidu da suka tashi da su biyun nan sai suka yi magana suka ce ya rasulullahi gashi Allah ya kawo ka kasan mu garin mu mu kuma muna tare da kai amma za mu tsaya iya kokarin mu mu ga mun tsare ka mun kiyaye ka babu abin da zai same ka na bacin rai kana tare da mu muna tare da kai ya rasulullah idan mun yi haka me sakamakon mu wajen ubangiji suka faɗa annabi na nan a zaune sai manzo Allah ya ba su amsa in kun yi haka kun tsaya dan tsare ni to sakamakon ku gurin ubangiji aljannatin ubangiji mana aljanna ta tabbata gare ku da sababin kiyaye girma na da mutunci na to shauƙin su ne da soyayya su ga manzon Allah ta yunkuro suka ce za su tsaya tsayin daka dare ba rana za su kare manzon Allah to wannan shine shewa ce don tsananin shauƙi da soyayya annabi da ta tabbata a wajensa shi yazidu bin kaisi ne sabitu ne kuma bin haɗin wa'annan bayan allah kenan allah ya ƙara musu yarda na babu wani kyawu face sai kyawun nan na annabi muhammadu shi ne yake kwana yana asiri da ubangijinsa shi annabi mai bauta ne da ibada ne ga Allah da kyawu kuma na sani duk wani abu mai kyau daga fuskar manzon Allah ne ni kuma matuƙar kwanuka ni in yas waƙa na yaban annabi Muhammadu ne tintintini na cikin annabi Muhammadu ne mutuƙar zamani lokaci na kuma ya yi gum gare ni to mai muka yi aka daidai muke zamani gaba ɗaya bi yake saboda mai saboda narkewanmu da ƙarewanmu cikin manzon Allah ka ce za ka taɓa mutu annabi Muhammad ka taɓa Rayuwa ba ta yi daɗi ba kowace iri ne ba tare da samun saduwa da manzon Allah ba. Nice ka ga dashe na soyayyen mai share kafirci annabi Muhammadu. Mai tabbata ne a zuciya na. Salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah. Sannan gaisuwarsa. ana biya mana ainihin wancanan tsirarriya namu cikin soyayya na manza Allah duk wani abin da ya tsere mana na fana'i na soyayya annabi to tukura ana biyan salana a gare mu duk wani ma abu da ya shafi ibada ne shauki ne farilla ne sunna ne nafila ne duk abin da ya tsere mana ba mu samu yin sa ba ko ba mu samu raskarsa ba to tukura lana ana biyan sa a gare mu a rama mana da albarkacin soyayyarmu ga manzon Allah. Salatin Allah ya tabbata gare shi sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai. Alu da sabu soyayyarsu kuwa sabitin mai tabbatuwa ne liya gare ni. Na zal. Imamu wajen na yakunu نعم zimamun zimamun alkawari ne shi zimamun mai alkawarin kuma shi ne annabi muhammad wafiyun mai cikawa ne ga alkawarinsa la ya hunu baya warwarewa ya ha'inci a alkawarin kusu ballantana ya warware shi wannan alkawarin wani alkawari ne shi ne alkawarinka kenan ya fiyayyen mutane cikin wannan alkawarin naka ne nake da sannu nake mai zama a cikinsa nima na cikin wannan alkawarin na rike da soyayya ka ba warwarewa tserar da ni hakika zuciya na ya zama da ɗimuwa na gigice walarsu ba zan zamanto ba yau ana gani na a wasu ina mai yin bincike fiye da ɗabbika cikin wani magani naka likitancinka shi ne marakata duk wani magani da gigita ta a cikinka yake ba na binciken neman wani magani ba naka ba ya rasu lallai haƙiƙa waiwayen zuciya daga barinka wakacin lokaci ɗaya zuwa wani mazala azaba ne mai tsanani ban zama ina mai yarda da wannan waigen bai ke faruwa ba gare ni tserar da ni tserar da ni ya rasulallahi ya masoyina annabi muhammad hakika ni in yasu rarrauna ne wulaƙantacce ne amma wannan haƙirin yalbas yana mai zama ne kullum fi sana'ika cikin yabanka wanda yake zaune cikin yaban maza Allah ai babu raunin babu kuma wulaƙantuwa tunda dai na zaune cikin yaban manzon Allah salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah gare ka sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai alkawarinsu kuma bai zamanto yana mai warwarewa ba Allah ya ƙara yadda gare su harafin jin وسلم نعم soyayyar annabi yana abotaka ta koda yaushe ina sa kai bannin maza Allah rainawa kuma tana ta farin ciki kullum saboda saƙa yabanni na ga manza Allah tabbas hakika abin zaɓin Allah yana mai tsare ni muradi yana mai bani kuma muradi na hakika ni mai naciya ne wato bil mada'i da yaban nan na manza Allah kullum ina kan yaban manza Allah ina kirayinsa ya rasulallahi in kowane hali na kullum ni ina kirayin manza Allah zuwa manzan Allah matafiyata take annabi shine nufina shine kuma manhaj ta farki nawa na aqida da nake tafiya akai manzo shine kuma wato taguwa ta tawa ai tafiya shine guzuri na a cikin tafiyar soyayyen manzo Allah hakika shi manzon Allah manzo ne daga ubangiji Allah ina fitar da bayi daga duhun kafirci zuwa hasken nan na imani sallallahu alaihi wa sallama salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai alu da sabu su ne waɗannan da suka ɗaukaka kuma suka yi haske radiyallahu anhum نعم فلا يتوب الحشم حرام ومن حرام وقبر حلال وقبر وبالحمى سواه وللمسلمين للمراجعة بدينه أتاه بمدحه لأمره نزاه أداعيكم ما مات فاتي مجالسه محمد منه وليحرك بمحه سلام وينصر مصروفا ويصف دائما من هذا منه بلاء ودينه بعد كل وفي بلاء ما منه براء يحول خير الناس حالي وعنده وإلى الليل صباح فإن ذليل حاجته تنصبه haka lamarin yake hakika soyayyar barashimin dangi annabi muhammadu ribobi ne yabo na gare shi wani sihiri ne abin ya fi karfin hankali mamakin ya fi shadi yadda ba ka zato ka yaban ma sihiri ne ma amma wannan sihirin kuwa na ban mamaki na ƙurewa na ƙura maleji cikin yaban annabi arahu ina ganin sa mubahun abin halattawa ba sihirin da aka haramta ba ne wannan na halali ne a kai ƙarshe a ƙura maleji cikin yaban manzon Allah wannan kuma giya ta sha abu cikin soyayyar maza Allah giya ne halalun wanda yake halali lil gabuɗi ga mai ɗaɗɗakar ta kai bari ma wani wannan giyar wanda ake sha a bugu akwai laifilin nadimi ga mai zaman abokin shan ma ba ma mai shan ba wanda ya zauna kusa da mai shan ma yana da zunubi giyar da Allah ya hana sha ko ta amma wannan tamu giyar ta a sha a narke a bugu cikin manzo Allah ita wannan halalun ne lil gabuki mai sha ma in sha lami lafiya eh cikin ta muke soyayya annabi Allah ya kara kakkaba mana ita amma waccan giyar da Allah ya hana ta shari'a ta tambele to ba wanda ya dauka isha ba ma wanda ya zauna kusa da wanda ya sha ma yana da zunubi Allah ka kiyaye na'am kullal muradati haƙiƙa na samu dukkanin muradodina da bukatuna bihi da albarkacin manzo Allah haƙiƙa ni in ya najahun biyan bukata ya zo min da saubin yabo na ga amintaccen Allah annabi Muhammadu ina zama da manzo Allah amma bil Aliyu ko da yaushe mazauni na ya tsarkaka gare ni ina mai zama da manzan Allah. Manzan Allah yana kulla karayar waninsa. Gyaruwar lamura duka daga manzan Allah ne. Ina zama da sirri na shine annabi Muhammadu bil amdahi da yabanni na gare shi. wanda yake umdati shine annabi Muhammadu shine annabi Muhammadu wannan da shine wato ainihin fuffuke lil bahidi ga mai karyayyen fuffuken da ya kasa tashi nayi nayi ba fuffuke sun kakkare to fuffuken da zai tashi nan tashin annabi Muhammadu ne shine fuffuke ga wanda bai da fuffuke yana taimakon wanda aka zalinta imallizi adamin yana tsururucin neman alkhairi ga ma'abocin rashi sai annabi ya tashi ya tafi ya aikatau ya samu kuɗi ya samu abinci ya samu komai na alkhairi ba don kansa ba don ya ba wani talakan da bai da shi ya kasibu da'iman ya kasibu lizi adamin yana tsururutawa in nemo ga maras shi da'iman haka annabi yake dama shaidar da ma ai sai da na na khadija ta masa kenan ko da ya dawo ya ga jibrilu manzo Allah ya ce da ita yace da ita khashitu ala nafsi ina jin tsoro fa na ji tsoro akan kaina ina jin abin da yake nufi ina ganin ajali ne ya zo wannan abin da na gani ba zai banna na rayu ba sai sai da khadija ta ce a kalla la yuhzika Allahu abadan Allah ba zai kunyata ka ba har abada Allah ba zai hada ka kaga abin da zai halakar da kai ba dan innaka taksibul ma'duma wa tusaidul muhtad ko wa ta'amilul kalla wa tusaidu ana ala nawa'ibid dakhar wa tasilur rahima kana sadar da zumunci kana taimakon marashi kana tsururutan abu ka samu ka ba wanda bai da shi kana taimakon bayi akan bukatu da wahalhalu da musifu na zamani kai da kake yin haka ya muhammad allah ba zai tozarta ka ba to shi sa nan shehu yake faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaksibu da'iman yana tsororotowa yana neman kuɗi yana neman alheri yana sana'a ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan ba don kansa ba da zai adamin ga marashi banda annabuwa yake haka mutum ya tafi yana neman kuɗi kawai shi wannan li nafsihi ne wali iyalihi amma shi annabi ya ne lizi adamin ga marashi kuma da'iman haka annabi yake Allah ya ƙara annabi daraja. Na'am. Rabauta ta tabbata ga halitta ka kafa minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yusrun sauƙi ya tabbata gare ni minhu daga manzon Allah ba da al'usri bayan tsanani. Dan me ba zan samu sauƙi ba bayan tsanani in ci wuya kuma ba zan ji daɗi ba? Oh. me zai hana kai fala ga manzon Allah kuma saboda me ba zan samu sauƙi da jin daɗi ba ba da usur bayan tsanani ba wa mali barahu babu babu gushewa gare ni tare da manzo Allah alaihi illati tare da illoli da halin duk da nake ciki ina nan tare da annabi ina nan tare da annabi wannan jin daɗin kuma daga manzon Allah ne mu samu sauki bayan wahala dama kuma tsarin Allah kenan fa izzun bi zillin kaskanta da buwaya da jin daɗi da kaskanta lazzatun bi mararatin ko aka shewa ya ce hali fiyayyen mutane annabi muhammadu yana juya halina daga wahala zuwa daɗi hakika lamarin da shanin asubahi yana zuwa bu'adai laili bayan dare an shiga an sha duhu an wahala ana cikin duhu irin ya za a yi ya za a yi a dai haƙuri ta an jima sai ka ga waya mu gari ya waye kuma harka ta yi daidai haka rayuwa take ya ji usabahu bu'ai da laili bayan dare ne asbahi take zuwa bayan shan wahala da daɗi yake zuwa bayan haƙuri farin ciki yake zuwa a dai ci gaba da tafiya a irin ta manzon Allah na'am hakika ni kaskantacce ne tawaru'u ne gajiyayye amma duk da haka ni mai riko ne bisailin lazi da igiyar nan ta wannan da shiri mahu masu ne da kufur ga kafirci shi ne annabi muhammad ya harba kafirci ya wawar ga za su wannan rike da gezarsa ya ishe ni da yaban nan na bahashimin dangi ina mai wulaƙantar da wani yaban manzo Allah wali rawahu yammaci akan yaban annabi ya tabbata gare ni ba da gudu bayan jijjifi da sassafe na tashi kan yaban annabi kuma haka zan yi yammaci ma ta same mu kan yaban annabi wani daren ma ya kuma samun mu wata asibahin ma ta kuma samun mu haka nake kullum wali rawa'u ba'dal guduwi cikin yaban manzon Allah salatun Allah ya tabbata ga manzon Allah sannan gaisuwarsa yabona yana yin ƙaye cikin manzon Allah kayan yabo na ko cikin manzo Allah shine ribobi gare ni salati tabbata gare shi tare da alaye masu girma da sahabbansa salati da dan tashin kamshin sai zama kamar kamshin nan na turaren almiski yayin da ake tashinsa ake yimƙe shi da buɗewa ya tabbata gare su radiyallahu anhu zauna bilbabi a ƙofar nan ta manza Allah da kalbin lahu amma soyayya kuma yana mai tabbatuwa a zuciya ta wannan hadima ina nan gate da an yi magana ni ne nake shiga ne ne masajin annabi kuma soyayya tana dankara a cikin zuciya ta tabbatacciya ce wannan hadimin kuma aikin da yake ta yi a bakin kofa yana mai saƙa ya banni ga manza Allah kaga komai ya yi daidai kenan na'am ya ce ya cika makin zirin nan na annabta shine annabi muhammadu na kiraye ka ka karbi wannan masoyi naka hadiminka mai munin hali hakika ya zo gare ka wawa sarihu shi ko yana mai kwarmata kururuwa yana mai neman taimako an karbe shi mu ma ya karbe mu yace ta dodi na ɗaukaka kadawaita hakika ka tare jami'a ma ta farraka fil arsal duk naka ne ta dodon kwarai duk kai ne ka tare duk abin da ya rarraba ya ɗaiɗaita cikin manzanni kai girma naka ya rasulallah shamihun mai tsawo ne wato girma da ɗaukaka Salatin Allah ya tabbata gare ka, sannan gaisuwarsa da albarkacin salatin nan ne, shani shanoni na wani faila tijaniya na wasu yake zama mai sharewa lishi'una ga dukkanin wani shanoni, kawai sha'anin waye, sai faila tijaniya kawai. Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai soyayyarsu kuma cikin karasu'un mai tabbatuwa ne radiyallahu anhum na wasallam وسلم harfin dal dawa'iya magani na na cuta ta da'i shine ciwon magani nawa da'i shine ciwon wane ne maganin kuma shine ciwon ya shehu wa iyalan yace shine soyayya ta annabi muhammadu shine ciwon shine maganin uban alƙasin mai shiryatar da ba mai shiryatarwa da duk wanda ya kaɗai ta Allah annabi ne ya shiryatar da shi duk wanda ka gani da tauhidi to annabi Muhammadu ne Ubangiji Allah ya baka mailwacin farala shi Allah ya baka mai ya baka واسع الفرد والأدام يلوفر لا دبيوا يا باك وسيلته العظمى وسيلة سوشتك بابا سيكد وما محمدا أبن يبو صلى الله عليه وسلم أبن يبو kaga tafiya ta bayan Allah wasu sun ce abin da ake nufi da wasila wani mukami ne kamar yadda zuwa hadisi manzo Allah ya ce ku roƙan mun wasila wajen Allah idan ya bani wasila a lahira to ceto na gare ku kenan shi ne za ka ji mai kiran sallama ana addu'a ko lamu ati wasilata to shi a matafiya irin ta shehu da narkewarsa ai babu wani abin da ya rage ba a ba annabi ba shi sa sai tabbatar da maganar ai an riga an bayar habaka ilahun wasu ulfar wal adami ya bashi wasilata hul usma ya riga ya bayar ne wadumta muhammada na'am
na khairu rasulin muta wallahi kai ne mafificin duk wani manzo na Allah da ka zo da saƙo daga Allah sahahu diri kana mai yawan nasiha kuma an sa mafi nasiha ga bayan Allah kuma mai gargaɗi khairu shafi'in kai ne mafificin duk wani mai ceto don kai ne mai ceto daga Allah duk wani zai ceto sai dai ya yi ta ƙarƙashin ka ya rasulallah kai ne kuma yayyan wanda ya gwaba baiwa ga halittar Allah
wa inni rasulullahi haƙiƙa ni ya rasulallahi ya manzon Allah anta muzayyamun ni abin wato cikinka ni abin bautarwa ne da ainihin tsananin soyayya da shauƙi lam abtaqi illa siwaka babu ina rukon wani badaɗi waninka ila babu kuma wani shugaba da nake riƙa waninka ya rasulallahi kai ne halilal kai ne kuma sayyidina
wa tusbiya da ka ka gyara shugabantar da zamani na gare ni ya amintaccen Allah kada a ganni ina gogayya da wahala a cikin rayuwata a zamanina daga ɗaya ta da ya tsaurin kai ya wahalar da ni kowaye annabu karka bari ɗaya tak a halitta a zamanina ka gyara zamanina da ni kada kuma ainihin a ganni ina shan wahala ga ɗaya tak da ya tsaurin kai duk hasada mai hasada in ya tashi niyyar wahalar da ni ko ya nufin cin zarafina sai dai ya ci wa kansa to kuma haka Allah ya wa shehu na'am ka ƙara soyayya ta cikin masoyina annabi muhammadu gare ni haƙiƙa ni ya na ga takaitawa ta da barin ba da haƙoƙi na soyayyen manzo Allah na ga takaitawa ta daga barin ainihin gundarin shirya wannan tawaru'u ne na roƙe ka ya ubangiji albarkacin manzo Allah rayuwa ta ta yi daɗi ta dinga daɗi sannan mutuwa ta ita ma ta dinga daɗi hakika fa inna ni ni rarrauna ne kaskantacce ne amma na yi firgijin na fake ga annabi ahmadu ruwa ta sha an gama rayuwa kuma ta daɗi mutuwa ta daɗi Allah ya ƙara shi wa kara Allah Allah mu ma kai mana haka abin nema nawa daɗin mutuwa ta ta zama daɗi kamar halawa abin nema na kuma bayan mutuwa yalwatuwa ga makishin gida ta shi ne kabari da gamuwa kuma da masoyin Allah cikin kabarin in zama ina zaune tare da manzo Allah shine baki bihi a haya Eh, idan sarrafa alwaruna an dafna jassati بقيت به أحيا اليوم لقائي إنا تارد النبي عن قوم إنا تارد الشهران قوم واد الله منا تارد منظوم الله الله كمان هكا واتساء لمرجعي ولقيا حبيب الله ما في في شنو نيشر يتدباي gogayya da cututtuka masu halarwa da kuma wato ainihin wato zarar gogayya da wahalar zarar rai da magagen fitar rai ka canja su daga bari na ka canja min su da hadartowarka da ganin ka kuru-kuru Ma abin da zai samu fitar da rai da wuya Hmm. kakarin mutuwa da ciwo na mutuwa a lokacin mutuwar ta zo da motsawar da ciwon zai yi wahalar to annabi ka canja min wannan da ganinka ka halarta ina ganinka ba zan ji zafin ciwon ba ba zan ji wahala fitar da ran ba ba zan yi kakarin mutuwar wahala ba saboda ganin manzon Allah shine gundari asalin abin da yake mai kawar da bala'i yin shuhudin manzon Allah Allah kai arzuta mu haka idan dai mutuwa ta zo aka ce ga manzon Allah ai shi kenan cikar muradi ya samu a canja mana daga wahala saboda kaka shi ciwo idan ciwo ya tashi idan mutuwa izo wani ikan mutu ba ciwo ba komai wani kuma sai an sai wani abu ya zo ya girma da zai taba wani abu a jikin to duk wani abin da zai taba kaga za a iya samun wani a ce dazu dazun nan lafiya lau to akwai abin da ya gifta na ciwon da ya taba shi aka tafi shi wannan wani abu ne daban na Allah ko ciwo ne wata kakanmu tana cewa ai ko kaza ce aka kama ta to ta san kamun yanka kaza ma aka damƙe ta idan wannan kamun yanka ta za a yi ta sani an kama ta za a sa su a keji a kora ta sani to ko ciwo ne kamun tafiya sai dai a yi shiru kawai Allah ka ba mu sa'a to da ciwon da magagen mutuwar da wahalar zararan duk Allah ka canja min da ganin manzon Allah hudurin halartowa annabi da ganinsa ya isa ba abin da za a ji sai daɗi Allah ka yi min haka albarkacin manzo Allah wanda yake kogona majingina ta kada Ibrahimu in ya gamu da abin da bai saba da shi ba a rayuwarsa ko a mutuwa daɗi daɗi kawai wai wai Allah karka samu ganta ba mu saba da wahala ba salatin Allah ita fata da manzo Allah sannan gaisuwarsa salatin da suke ganin alkawari na abin karfafawa ne gare ka salatin Allah ya tabbata gare ka sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai alu da sabu haƙiƙa suka yi kwaikwayo da bibiyar manzan Allah a bisa shirya radiyallahu anhum na'am Shehu ya ce na tana ambatan fiyayyen mutane shine annabi Muhammadu mai suna ɗaha. Wannan da ya zartar da makasa ta maƙiyana duk wani wanne ta so min an yi tek aje a gama da shi daga hadaran manzo Allah. Kowane ne shi sa duk wanne ta so kake ganin yana jefa kansa cikin burtali da wahala. wa amriyar lamarina kuma ya zartar da shi ya ci gaba kawai kai zage-zage kai hayaniya danne ka kuma faila ta ci gaba an haka kullum ake washe tana dakatawa ne to mai zagi da mai iskanci an san yana yi wane ne a ƙasa to to ya ƙara shekara ma na ina ambatan mazalashin halina guda biyu ina mai kai kara a gare shi ne daga sha'anoni nawa da ta bujiro mun babu ina ganin wani mai tsamo ne ba manzon Allah ba wani ba na ganin zai tsamo ne daga cikin halin da nake ciki wannan tsamowar sai manzon Allah na'am salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa salatin da take tsare ni من يريد بي العذاب wanda duk yake nufin cuta gare ni ko da- ko dare ko rana ko mutum ko aljan ko mahasali ko maki ko mayi ko aljani salatan taƙini man ridu biyar asa Allah ka tsare mu
عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa da alaye da sahabbai فضلني بالعذاب alu da sabu su ne waɗannan da suka tsamo ni daga barin fadawa cikin cuta da halaka radiyallahu anhum na'am ra أسير لمن يريد أن يعلمني فإن المسلمين مسلمون أسير لمن العفا لعنني لا أقبل ذلك مسلمون أسير لكل مسلمين جهنم
sallam تسير إذا خافوا بحبل فربنا عائشة ومن يروي إليه نسير فشوقي إلى عبد الله محمد حمال منامي والسوق الغفور وعشت ما قال المزين دائما وقلبي فيها لله بشير أدرك الفلاح من يمكن تداومه كأجل إلى نويت عليه وقال وخير الناس وقال وبيني وعنه ثم قبلي بذكره وذلك بين لا تعلم يقول زينت بمكي مصطفى وبذاته به مكانتي والقرآن البصير محمد محمود محمد مصطفى مصطفى حاكم حاكم فقير واحمد موسى رحيم وحشوم راز بشير حاكم ونصير عليه سلام الله ثم سلامه يجمع به ونصره تزوجت حاكم مثل ولا
na'am arafin ra shehu ya ce ina yin taimako izuwa wani ya haɗo kansa izuwa gona kawai in dai ka taho to ka haye amma an kai baya kai nesa je kama ya zan taimaka ma an hayar da kai baka zo ba ya zan da kai an gane ko kuwa ujiru liman yawi ilayya ina yin taimako ga wanda ya haɗo kai ya taho izuwa gare ni Ah, ya kake iya yin taimako ya ce a domin haƙiƙa ni kadimi ne ga ɗa ba shi min dangi kuma leburan ɗin manzo Allah ne komai ni ne komai da an yi ƙararrawa ni nake shiga ka san ko wannan ai ba da ba ne kadimin sa ni ne komai kakaf ɗin hadaran ni nake rike da harka don haka shi mai yin abin annabi muhammadu ne ni kuma zan taimaka in sa a yi- a gama Mm. to ya za a yi to haka rayuwa take Mhm. Mu- mu dai shehu mun haɗo kai muna gunka Eh, wala neman allah a shigar da mu yace asiru ina kwancewa to riba riba ce wannan na yaƙi kwance shi ina kwancewa lil asara ga ribatattu na yaƙi ina kwance musu ɗaurin bauta ya kake iya kwance bayi su zama ‘ya'ya yace domin ni asiru ribatacce ne bawa ne lada hadaratul mahi a hadarar mai share kafirci ni bawan can ne ka san kuma zan iya yanta bayan waje kuma ka ji babban bawa ina mai kuma wato dafawa ga dukkan masu jinginuwa taimakawa domin hakika ni labarin da sha'anin hadda nake iya yin haka masoyina abin yabona mai girma ne amiru kuma sarki ne a fadar Allah shine annabi Muhammad don haka masu cikin wahala musnaci na fari ya same su ana cikin waiwaya za a yi an rikice zuciya ba a gane hanya ba ina taimako in dawo da su matsakar da su ni nake wannan aikin saboda ni hadimin sarkin hazara Allah ne annabi Muhammadu kaga ba fa abin da shehu ya ce yana annabin ne dai na'am muna ana samun nasara gare mu idan hafu yayin da makiya kuma suka zaman muna zamantowa nasiru masariko muna samun nasara idan hafu yayin da makiyanmu suka zama ba nasara suka zama cikin tsoro domin ubangijinmu Allah nasiru mai taimako ne ga ɗaha wa man yawi ilayhi ga wanda ya haɗo kai ga ɗaha sai Allah ya taimake shi mu mun haɗo kai ga manzon Allah sai muka zama muna samun nasara daga Allah amma makiyanmu ko suna cikin tsoro babu nasara tare da su Shehu ya ce shauki na zuwa bawan Allah babban bawa na Allah shine Muhammad. ya hana ni bacci na hawaye kuma tana ta kwarara kullum a cikin fuskata ina sabon baiti nan na abin da wanda yake abin bautarwa da soyayya ya faɗa da'iman tutur amma ni zuciya na mai bushara ne da wannan abin da wancan mawaƙin ya faɗa ni kuma zuwa mai shiryatar da bayi annabi muhammadu ya ku gaggafa wato garke na gaggafa janahahu hal man yu'iru akwai mai aramin janahahu fuka-fukinsa la'alli ko cewa dai ni in na samu aron faffake a ɗiro in zama ina mai tashi ila man kada hawaitu zuwa wannan da hakika nake so shine annabi muhammad wannan magana ce na majanuni laila da ya tafi neman budurwarsa ina aka kai ta yayi yawo yayi yawo yayi yawo a tsakiyar dokar daji ya rasa inna zai biya je ya samo garin da aka je aka ɓoye ta don ya je ya ganta ga shauƙi zai kashe shi ya yankar da raƙuminsa ya ba karen da ya ga irin karen nan da karen da ya gani na ƙofar gidansu ya zama babu abun hawa kayan ya ɗiba yana yawo cikin daji ya gaji tsakar dare yana kishin gyaɗe sai ya ɗaga kai sai ya ga tsuntsaye irin dubbai sun gungu-gungu suna ta tafiya shi ne yake magana da su ya ku garken tsuntsaye ko cikinku akwai wanda zai aran fuffuke nima in tashi in tafi wurin laila a gani abin ya girma shi ne shewa ce to wannan magana tawa ce amma ni tawa magana ina mai nuni ne zuwa hadil ibadi aran fuffuke nema in tashi in tafi wajen manzon Allah ba wajen laila ba wajen manzon Allah wannan baitin na majanuna laila ne a ra'iyarsa da ita cikin wahalar shauƙin da ita yi na budurwarsa ina santa san yayi yawa ni kuma gashi ina mai zance da fiyayyen mutane ina muhaɗaba da annabi Muhammadu alhali kuma yana tare da ni hakika kuma na yi dankam na yi gum kuma hira nake ya aka yi kake hira ta ina za mu gane ya kake hira da manzan Allah sai ice to waƙa ta yana nuni zuwa mukamin da nake a kai shine hira da manzon Allah ka ji me nake faɗa ma za ka gane da manzon Allah nake magana kana gani na ya kai abokin magana ta hakika ni ga'ibun fakakke ne ba na nan na narke fi cikin manzo Allah kuma ga ni nan kuma hadiran hazartacce a cikin manzo Allah kai dangane da soyayya da fana'i na cikin manzo Allah mata tunna suduru abin da kira za su ke boyewa namu na soyayya fata lisanan wannan ya ketarewa harshe harshe ba zai iya faɗa ba zai faɗu ba in kuma ya faɗu ba zai gano ba ciniki na da noma na sannan tsururuci na wa business duk da an bakin manza Allah ne wancanan ka ko kasuwancin nawa da ciniki na babu kana ganinsa yana yin tasgaro kullum riba ake ci babu faduwa cikinsa ni ko in yi na wadatu ba ni ba talauci a zahirar mabaɗina maya maya muke amma bi madahil mustafa da yabo na abin zaben Allah da kuma soyayyarsa da yaban annabi da soyayyarsa shari'a na ya bayyana zuciya kuma namu yana mai basira da gane cewa mu shiryayyu ne saboda albarkacin soyayya da yaban mu ga manzo Allah annabi Muhammadu Mahmudun abin yabo ne na Allah abin yabon bayan Allah ne kuma kaga Ahmadu mai yawan yabo ga Allah abin zaɓi ne na Allah abin zaɓin bayan Allah abin bi ne amintacce ne na ƙarshen annabawa ne kuma shi fitila ne da haske ne na Allah annabi Ahmadu mafi yabo ga Allah abin zaɓi ne na Allah mai jin ƙai ne kuma mai taruni ne na halittar Allah alƙiyama fitila ne mai bushara da aljanna ga masu bin Allah ne mai yabo ne ga Allah mai gargaɗi ne da wuta da azaba ga masu saban Allah salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa domin Allah albarkacin salatin nan manzon Allah Muhammad ya zama yana mai yin ceto gare mu fi yawmi saba ranar da sama ta muru take kekkecewa alkiyama kenan yawma tamuru sama umura wata sayar jibalu sayra to nan alkiyama ce to nan ne zai cece mu na suturtu shekara ta cikin inuwoyinka ya rasulallahi ya mai taimako na babu mai gane ni sai suturori na ta dawwama yayin da suturorin wasu na suke kaucewa su tashi su zama babu sutura ni ko ina dawwama cikin sutura saboda albarkacin manzo Allah ina makotaka da manzo Allah shi kuma shine waziri na mahalicci na Allah sai na samu taimako domin shi waziri yana yin taimako a fadar sarki to ni makocin wazirin ne annabi ne wazirin Allah Allah kuma shine sarki ina sammakon asibayi don ga wato ainihin misharar kafirci ina mai sammakon subuwa wasali saduwan nan da kalacin saduwan nan asibayi da shi sai farren ciki na ta dawwama sharrori kuma ta tumanya ta tashi ba mu ba sharri kullum na gun annabin kalaci da safe da asubahi da yamma ina tare da shi da rana kullum na gurin annabi to to sutura da alkhairi ya dawwama garan sharrori kuma sun tashi ba mu ba su ba mu san da su ba ma Allah kai mana haka
إذا ضربوا من ضرب ذكر سلمان idan masu jin daɗi da ambaton salma suka yi farin ciki da nishaɗi da ambaton budurwarsu salma da budurwarsu farshana bali bali huburu baka- farran ciki da nishaɗi ya tabbata gare ni cikin yaban nan ba na bahashimin dangi in kuɗi ne da kai salma kenan ko fartana dalolin da kake taƙama kake ƙirga ko dangi ko isa kai ɗan suwana ne shi ne alfaharinka ko shi ne nishaɗinka ko to ni li huburu farin ciki ya tabbata gare ni ko fi madihin hashimi cikin yabon manzon Allah sallallahu da annabi ake taƙama in aka fi ka da annabi kawai ka ja baya Allah ka bar mu da annabi alhamdulillah